أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا لله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعزنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يوم من أسبر آه 20 kenan da biyar ga watan safar 1443 hijira wanda ya daidai da biyu ga watan goma shekara ta 2021 karatunmu na fa'idodin salatin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun shiga zagaye na tara wannan shine halka ta tara kenan sau da haka muna cikin bayani akan ma'anar salatin annabi sallallahu me ake nufi in an ce salatin manzala sallallahu alaihi wasallam me ake nufi ko da haka sai muka fara karanta maganganun malamai dangane da in an ce salati me ake nufi mu dai in mun yi muna cewa Allah ka yi salati abin da muke faɗa kenan to wai shi salatin nan me ake nufi da shi wannan shine karatun da muke yi kuma muka fara karanta maganganun malamai akan haka al-imam al-bukhari a cikin sahihinsa yace abul aliya yace abinda ake nufi da salatin Allah wato akwai salatin Allah akwai salatin mala'iku akwai salatin halitta su kuma mutum da aljan wanda suke yi to kowanne da ma'anar da haka abul aliya yace salatin Allah shine kirarin da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine shi Allah yana wa manzo Allah kirari yana kuranta shi yana yabansa to wannan kirarin da Allah yake wa manzo Allah sallallahu da ambatansa da yake yi da girmama shi da bashi alfarma da ambatan matsayinsa wannan shine salati da haka idan ka roƙi Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salati, kana roƙon Allah ya ci gaba da wannan kirari da yake wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yabansa da yake da kuranta shi da zafin lafiyar na Da yabo da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ka roƙi ci gaba da hakan. In ji Abul Aliya kenan. Salatin mala'iku kuma shine addu'a don haka sai na abdullahi dan abbas allah kara mishi yadda ya ce yusalluna mala'iku suna yin salati ayyu barrikuna suna sanya albarka muka faɗa cewa alhafiz ibn hajar ya faɗa ya ce wajen ibn abi hatim daga muƙasir dan hayyana ya ce salatin allah gafara allah salatin mala'iku neman gafara sai na Abdullahi dan Abbas a wata maganar cewa salatin Ubangiji rahama, salatin mala'iku neman gafara. Zahaku ɗan Muzahim yace salatin Allah rahamarsa, a wata riwayar gafararsa, salatin mala'iku kuma addu'a. Alhabis Ibn Hajar bayan ya kawo innan maganganu sai ce amma zancen da ya fi kowanne zancen da ya gabata na abul aliya cewa ma'anar talatin Allah afsa annabinsa shine kirarin da Allah ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ban girma da yake masa salatin mala'iku da wani mala'iku kuma suna neman Allah ya kirari ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa ma'ana dai Allah ya ci gaba da yi ya dade yi tabaraka wa ta'ala domin salatin Allah madawwami ne mai shudewa ne baya yankewa saboda dalilin faɗin Allah ta'ala da yace inna Allaha wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da haka Allah ta'ala da'iman yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabinsa masoyinsa salatin mala'iku da wasunsu daga abin halitta neman Allah ya ci gaba da yin haka to da haka wannan shine abin da muka kwana a karatunmu da da ya gabata amin to da haka babu kokonto malai ce wala shakka ba kokonto anna jami'a ma jaa an ulama salaf radiyallahu anhu gaba ɗayan abin da yi daga malaman salaf Allah ya kara musu yadda sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina abin da ya zo daga wajensu daga ma'anan salatin Allah ta'ala a annabinsa ya ce huwa haƙƙun wasa gaskiya ne kuma ingantacce ne wala ta nafi baina tilkal aqwali kullaha kullaha babu korere ne a tsakanin wayannan maganganu gaba daya ma'ana waccan maganar wanda yace gafara haka ne wanda yace rahama haka ne wanda yace kirari haka ne wanda yace yabo haka ne wanda yace ban girma haka ne duk abin da suka faɗa na ma'anar salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaskiya ne kuma ingantacce ne kuma na wannan bai kori na wannan ba fa inna kullum minhum domin kowanne daga cikin su abbara an janibin min ma'ani salatillahi ala habibi sallallahu alaihi yayi fassara ne a wani gefe daga cikin ma'anonin salati kai sai kace rahama wannan sai ce gafara wannan sai ce yabo wannan sai ce ban girma wannan yace kirayi an fahimta wanda ya ce ba da matsayi to duk kun faɗa ko e to duk an tattara abin guri guda duk sunansa salai an fahimta shi kirarin ɓangare ne na salai ban girman ɓangare ne na salai gabarar ɓangare ne rahamar ɓangare ne na salai duka wannan kowa to ya faɗi abu ne guda wato muƙaddara goma sai wannan ya faɗi ɗaya wannan ya ƙara faɗa ɗaya wannan ya ƙara faɗa ɗaya wannan ya ƙara faɗa sai aka haɗa goma nan to an haɗa goma nan duka duk salati ne kaga kowa ya faɗi wani yanki kenan da haka ba wanda maganar ta kore ta wani wa zalika li anna salata rabbil alamina hakan ko saboda salatin ubangiji talikai tatabammanu ma'ani sana'i wat ta'wim wat takrim wal afdil khassi wal rahmatil khassati wal maghfiratil khassa domin salatin ubangijin talikai ya tattaro ma'anoni na kirari da girmamawa da ban girma da tausasawa keɓantacciya da ra'ama keɓantacciya da gafara keɓantacciya ina ma wara a zalika zuwa abin da ba wannan ba ma salatin ya taro abubuwan da al'u halittawa ba su sani ba Allah ke mawa kansa sani eh min ma'ani daga wasu ma'anoni aljami'ati li kulli khairin ma'anonin da suka tattaro dukkan alkhairi wa fadlin da falala wa ikiramin da ban girma wa birnin da kyautayi wa madhin da yabo wa sana'in da kirari wa nurin da haske wa biya'in da ƙyarƙyari wannan duka ma'anoni ne na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min al ma'lumi yana daga abin sani anna salata rabbil alamin ala khalqihi salatin ubangijin talikai a sahalittarsa min ha khassa akwai keɓantacciya wa min ha khassatul khassati akwai kuma keɓantacciyar keɓantacciya wamin ha'amma akwai kuma wanda take magariya wa salatu subhanahu ala anbiya'ihi salatin da Allah yake wa annabawa hiya khassatu keɓantacciya taliqu bi maqami nubuwwatihi tana dacewa ne da maqamin annabta wa salatu subhanahu ala muqarribihi min wa awliya'ihi khassa salatin da Allah yake wa makusantan bayinsa kuma waliyansa ita ma keɓantacciya ce tana dacewa da matsayinsu. Wa salatuhu ala habibihil akarami imamil anbiya'i wal mursalina wa khatimihim ajma'ina salatin kuma da Allah yake wa masoyinsa mafi girma limamin annaba da mursalai sukamakin su baki ɗaya iya khassatul khassa wannan keɓantacciya ce a cikin keɓantattu. la'iqatun bi maqamihil khassi sallallahu alaihi wasallam mai dacewa ce da maqamin annabi wanda yake kebantacce an fahimta salatin da Allah yake wa annabawa kebantacce ne salatin da Allah yake wa waliyai makusantansa kebantacce ne to keɓantaccen keɓantacce kuma salatin da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanne ne salati kuma magami salati magami shine a- wato wa salatu subhanahu wa ta'ala ammatul mu'minin hiya ammatu ita kuma salatin da Allah yake wa mu'minai ai Allah yana wa mu'minai salati to shi ko wannan gama garin salati ne hiya ammatun ta game alhaji imani gwargwadon imanin kenan salatin da Allah yake wa halittarsa ba duka ɗaya yake ba na kowa da kowa yake ba gwargwadon matsayinka a gurin Allah gwargwadon irin salatin da Allah ta'ala yake maka domin ya tabbatar yana mana salati in mun- in mun yi wa manzo Allah salati yana mana wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min zulumati ila nuri wa kana bil mu'minina rahima ubangiji yana yin salati gare ku mala'ikunsa ma suna yin salati gare ku dan ubangiji ya fitar da ku daga dubbai zuwa haske Allah mai jin kai ne ga mu'minai bai gushe ba mai jin kai ga mu'minai to wannan salati da Allah ta'ala yake wa mu'minai to gwargwadon matsayin mu'minan ne gwargwadon matsayinka gwargwadon irin salatin da za a maka da zai dace da matsayinka amma dai duk wanda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kwaya daya Allah zai masa goma an bayyana kaga an kai goma ya tafi ɗari ke in kai ɗari ya tafi dubu duk ɗaya ana ninka maka goma Allah kuma shi zai maka wannan salati irin nasa to salatin da Allah yake wa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam keɓantaccen keɓantacce ne mai dacewa ne da muƙaminsa da haka ba irinsa ne wanda yake wa annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu ba ai an fahimta gwari gwari to salatin da Allah yake wa wa'annan annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu to ba shi ne wanda yake wa shauran mursalai ba in ka tsara wa'annan shugabannin kwaya biyar ulul azmi to shauran mursalai 313 to in ka tsara wannan biyar to salatin da ake wa su annabi Ibrahim shi kuma ba shi ake musu ba a cikin mursalan su ma to salatin da ake musu ba kuma shi ake wa annabawa ba kuma su ma ɗaiɗaiwansu kowanne gwargwadon matsayinsa domin tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd su ma annabawan kowanne ɗaiɗaiwansa gwargwadon mukaminsa gurin Allah gwargwadon irin salatin da Allah yake masa wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd su ma annabawan ba ɗaya suke ba wani ya ji wani to haka idan ka taho kuma ƙasa ka san salatin da za a yi wa sahabbai amin bayan na annabawa to kuma sahabbai su ne to ka san su ma salatin da za a yi musu to ba ɗaya yake da na kowa ba yanzu ka ce sai na abubakar as-siddiq sai na umar sai na usman sai na aliyu wayannan to kaga salatin da ake ake musu to su ma ba ba ɗaya da sauran sahabbai ba an fahimta to haka a saf sai kuma a safko gurin muminai kowa gwargwadon matsayinsa gwargwadon irin salatin da Allah tabaraka wa ta'ala yake masa to haka shine ma- abin da malai yake gaya mana to wannan shine abin da ya kawo dangane da ma'a- ma'anar salati dangane da wanganin malam amma wato akwai abin da shi riskar ma'anar salatin da Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gwargwadon matsayinka gurin Allah akan iya haska maka wani abu ka sani a sanar da kai an fahimta akwai wanda suke ganin kulla yawmin huwa fi sha'an kulla yawmin huwa fi sha'an wato madadi da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakika sa hakika Muhammadiyya wanda ita wannan hakika Muhammadiyya ita ce hijabul azam tsakanin Allah da bayansa wanda da za a janye ta halitta ya ta zama babu abinda da yake tawowa kai tsaye annabi Muhammadu ke tara daga Allah saboda haka daga nan kuma shauran annabawa suke tara har zuwa kuma halitta to abin nan da ake wato a- a- a- wato a halara ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce shi ne wannan sha'an din da ake Allah kulle yau min huwa fi sha'an an fahimta wanda kintawan gani da za a janye ba wanda zai iya ɗaukan abin da manzo Allah yake ɗauka sallallahu alaihi wasallam na ulumu da ma'arifu da asararu da tarakkiyatu da tajalliyatu da anwaru annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ɗauka ba wani ra'i ba wani zaki da zai iya ɗauka babu duk ana janyewa komai zai zama babu haka shi Tijjani ya faɗa radiyallahu da dan sauko da adina zarratin mafi koma bayan zarra na abin da mazalla ke tara daga halar Allah tabaraka wa ta'ala a sauk a janye halitta kam a ce su tara to yi su zama babu gaba ɗaya ba wanda zai iya tara shi ne sai ta ake ta al-hijabul a'zam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alayka ayyuha al-hijabul a'zam alayhi salatu wa salam to wannan duka abu ne wanda ya shafi a ulumu na ma'arifu na bayan Allah dangane da wannan amma abin da shehu tijani faɗa radiyallahu anhu dangane da talati yace tauhidi haƙiƙarsa Allah ya sani haƙiƙarsa me ya salati haƙiƙarsa to Allah ne ya sani eh kai dai ka ce Allah yi salati shike amma wannan fasalar tsira da ake fasara duk ba haka bane an bayyana tsira na jasu kenan an bayyana shi ni da kai in muka yi soyayya dan Allah waye mu kira muminai mutum biyu suka yi soyayya dan Allah sun tsira an bayyanta to kaga in ka ce Allahumma salli to kamar tsira kake riko annabi tsira daga ne ko tsiran da ake nema ya ce Allah ya tsirar da mu daga wuta ko ba gaba ne Allah ya tsirar da mu daga azabar Allah in an ce magana tsira to magana da ake kenan mutum ya tsira daga azabar Allah daga fushin Allah daga azabar Allah daga wuta to kai tsiran wanne kake rikowa ne ko a wane mutum alayhi salatu wassalam eh kaga ya wuce nan ina jin hakika ba ba tsira ba wani tsira yau kawai ka ce Allahumma zalli ala ka ce Allah ka yi salati a sa'annan kar ya ji an fahimta a hausar amma tsira bai dace da ma'anar salati ba e shi in ka so wanda ya so shi ma ka tsira ba shi ba an fahimta wanda ya so annabi sallallahu in ka so shi shi ka tsira ni da kai muna musulmi muka yi tsayayya dan Allah ma mun tsira kaga in na so ka dan Allah kenan na tsira to kaga ba ba wannan bane ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka ce Allah ya salati ga manzo Allah sallallahu ya yi sallah ya yi tasbihi gare shi an bayyana to fuska ta biyu kenan fuska ta daya ma'anan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi yanan fassara ayar da alakarta da ayoyin da suke bayanta a cikin sura ko fuska ta biyu a ne ma'anonin salati to fuska ta uku bayanin fadin bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bayanin da manzo Allah ya dangane da wannan miji me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ta'ala ya ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum ya tafakkaru na ko a mun saukan maka da alkur'ani ya rasu da sallallahu alaihi wasallam dan kawa mutane bayanin abin da aka saukan musu nazzalna muka sassafkan maka da shi sannu sannu muna jaman mu farakan kenan a hankali a hankali yana sauka kana musu bayanin ga abin da Allah ke nufi ga abin da Allah ke nufi a wani wa Allah shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tara shi da karatun shi ga gare mai in mun karanta shi to ka ji karantawa sannan bayanin sa kan gare mu yake za mu maka bayanin sa kawo mutane bayani to falakar ta kafar Allah subhanahu an ya hafaza huwal qur'an huwal qur'an al-karima Allah ta'ala ya lamunce da zatin sa zai kiyaye alqur'ani mai girma waya jama'ahu fi sadri zai tara qur'ani a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalbihi sharif da zuciyarsa wanda take madaukakiya falayan sau a ce manzo Allah ya manta Qur'ani a wannan ba za a yi haka ba wala ya zahabu anhu shay'un minhu a ce wani abu ya tafi daga haddan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani a Allah ya lamunce ba za a yi haka ba kama ta kaffala kamar yadda Allah ya lamunce an yi bayyana lahu ma'aniya nususil qur'anil karim kamar yadda Allah ya lamunce zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin ma'anonin nassin alqur'ani mai girma ثم امره سبحانه وتعالى الله ya umarci manzo sallallahu alaihi bayyana linnasi ma nuzila ilayhi yawa mutane bayanin abin da aka sauka musu ai kama bayyana Allah ta'ala da zalika kamar yadda Allah ya mai bayanin haka sallallahu alaihi wasallam fa marji'ul bayan ayul qur'an makomar bayani akan alqur'ani in dai so kake ka ji bayanin alqur'ani to ina zaka kowa huwa sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban yan adnan alaihi salatu wassalam in dai zo kake ka koma ka ji me yayi qur'ani yake nufi to ka koma ka ji me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da alqur'ani faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kayfiyata salati lillahi ta'ala Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin kayfiyar salatin Allah madaukakin sarki faqala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai wato sallah afwan Allah ta'ala manzo Allah sai yayi bayanin yaya za mu yi sallah wannan da muke yi in za mu yi sallah ga Allah yaya za mu yi da ya mana ya bayani sai ce sallu kama ra'aytu muni usalli yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah har ya ga sahabbai sun ja baya yace taqaddamu fa atammu bi wal ya atamma bikum man ba'dakum ku gabato ku yi koyi da ni ku ga yadda nake kuma ku wanda za su zo bayan ku kuma su koyi da ku ko wanda suke bayan ku su koyi da an bayyana alayi halin ko da dai sahabban da suke cikin masallaci wanda ba sa gano annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke kuma sahun farko suke ganin sa su gama ya manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam su aikata wanda suke sahu na bayan kuma su gani su aikata to kaga zancen zai iya zamowa ami ku zo duk abin da manzo Allah yake ku gani ku rike in kun rike wanda za su bayan ku ku gaya musu kamar yadda wasu hadisan suka nuna liban da ke shahidu minkum alga'is wanda yake nan ya gaya wa wanda baya nan daga daga cikin masa haffarun ba muballagin au ayin sami da yawa za ka je ka isarwa da wani kuma ya fi ka kiyayewa ya fi ka riƙewa ya fi ka ganewa ko farubba amini fiqin ila man huwa afqahu minni da yawa za ka yi dakon ilimi kuma ka je ka kai wanda zai fi ka ganewa an fahimta yawwa saboda haka sahabbai suka riko suka ba wa tabi'ai tabi'ai suka riko suka ba wa atba'u tabi'ina an fahimta to kama bayyana lahum manasikal hajj kamar yadda ya bayyana musu ibadun hajji ya ake yi ya ce musu ku zu anni manasikaku ku zo ku koyi bautar aikin hajjin ku daga gurina alayhi salatu wassalam da haka da wannan aya ta sauka fadin Allah inna Allah wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سأل جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك da wannan aya ta sauka wasu taro na sahabbai sai suka yi tambaya me ake nufi da wannan fa ajabahu malala sallallahu alaihi ya amsa musu wa bayyana lahum kayfiyata ada'il amri bis salati alaihi sallallahu yi musu bayanin kaifiyan ba da wannan umarni na salatin manzala sallam kama bayyana lahum kaifa salamu alaihi kamar yadda ya musu bayani in za a miji sallama yaya ake yi ina hadisai malai ce wal imamu ahmad fi musnadin an ka'ab bin ujrata radiyallahu anhu qala imamu ahmad ibnu hanbal ya rawaita cikin musnad nasa daga ka'abu dan ujrata Allah ya kara mishi yadda yake لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية الآية قالوا ده وانا آية تسوك تحبيت كسي كيف نصلي عليك يا نبي الله يا نبي صلاة جريك يا نبي الله فقال سيما ذلك صلي يقولوا كسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مزال ثلاثي كفتونا قال سيتي ونحن نقول مما منا سوى وعلينا معهم مما الله كاجي أي كاي yace mu muna cewa Allah kai mana tare da su salatin da kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda kaiwa annabi Ibrahim mu ma ka mana albarkar da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka wa annabi Ibrahim mu ma ka mana an fahimta qala yazidu yazidu ya faɗa ahadu ruwatil hadisi ɗayan marawaitan hadisin an ibn abi laila daga ibn abi laila yace fala ajri ban sani ba a shay'un zada ibn abi laila min qibali nafsihi ban sani ba wannan cewa mu ma Allah kai mana tare da su ibn abi laila ne ya ƙara daga katarnin kansa an shay'un rawahu an ka abu an ka adibin uzrata ko kuma ya rawaito shi ne daga sahabin ma'ana sahabin ne da ya kawo riwayan yace a wa alaina ma'awun nan to waye ya faɗa ibnu abi laila tabi'in da ya karba daga sahabin ko ko a sahabin ne ban san maganar waye a cikin su ba saboda amana ta malaman hadisi sai ya faɗa an fahimta ba mu san ziyadar ta waye ba ta sahabin ce ko ta tabi'in ce domin kowace da hukuncin ta in ta tabi'i ta sahabi ce da hukuncin ta in ma ta tabi'i ce da da hukuncin ta an fahimta amma dai ala ayyi halin duka ana ce musu a hadisi ne a cikin maganar mafi yawan malamai da maganar tabi'i din da maganar shugaba sallallahu alaihi wasallam da maganar sahabbai da maganar tabi'ai duka shafin malaman musallau suna ce musu hadisi kamar yadda al-hafiz as-suyuti yake faɗa cikin albiya ta ilmul hadisi zu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad fa dhalika al-mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al-maqbulu wal mardudu تيتي والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد دل الطريق والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا لو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا تيتي وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع wasu malamai sun ce wannan baya keɓanta alhadis baya keɓanta ga hadisi marfu'i maganar manzala sallallahu kawai bari dai wasu sun ce ya zo da mauqut da masdu da ana ce musu alhadis kaga in an faɗa haka sai ce fa huwa ala hadha muradiful khabar wa shaharu rakfal hadith bil athar da haka in an yi haka yayi da alkhabar da alhadis duk sun zama mutaradifa ne kenan da haka wannan ƙarin zai zama wani abu ne wanda za a fa'idance shi da ya kawo salatin sai ya ce mu wa kai mana tare da za mu magana a kan warwal imam muslim an ibn abi layla qala lakiyani ka abu bin uzrata fa qala li ka abu sahabi ka abu bin uzra ya gamu da ni yace da ni ala uhdi laka hadiya bana maka wata kyauta ba sai ta kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulna manzo sallallahu ya fito wajen mu muka ce kad arafna kaifa musallimu alaik ya rasulullahi mun san yadda za mu yi maka sallama mu ce assalamu alaika ya rasulullah mun sani to fa kaifa nusalli alaika ya kuma zamu maka salati kala sai ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid a warwiya aidan an rawaito dai kuma an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu qala daga abi mas'udin al-ansari Allah kara mai dace a tana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis sa'ad ibn ubadah Allah ta sallallahu ya zo mana muna majalisin sa'ad dan ubadah fa qala lahu bashir ibn sa'ad bashir kan sa'ad sai ce da manzo Allah sallallahu amarana Allah ta'ala an yusalli alayka ya rasulullah ya maikin Allah Allah ya umarce mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ya zai maka salati qala sai ce fa sakata rasulullahi sai manzo Allah ya shiru ya rasulullah Allah ya ce ni ma salati to ya zai maka sai manzo Allah ya shiru hatta ta mannaina annahu lam yas'alu har sai da muka yi buri ina ma bai tambaye shi ba saboda yanayin da muka gani na Allah sallallahu alaihi wasallam kaman sun ga alaman bai su tambaya ba an bayyana saboda abin da ya shafi kansa ne lafiyarsa alayhi salatu wa salam an bayyanta yawwa kama akwai masu waya ban saka layin ma idan mana su to da haka kamar bai ji yawwa saboda kawai ku je ku yi talatin ba kawai Allahumma salli ala ku yi abin da za ku ku faɗa na sufuri kaga ƙofa ce a buɗe ba lallai sai an to sai manzo Allah ya shiru to sai kuma ya ce masa ulu in za ku yi ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid qala tisi wa salamu kama kan arintu ita kuma sallama da aka ce wa sallimu taslima kamar yadda kuka sani din nan ne ko riga kun sani وروى مسلم ايضا عن ابي حميد السائلي انه أن انه an kar muslim ya rawaito daga abi humayd sa'idi cewa su sahabbai na manzon Allah qali sun ce ya rasulullah ya baiki Allah alayka salatu wa salam kaifa nusalli alayka ya zamu maka salati qala sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadi wa ala azwaji wa dhurriyyati kaji wata siga kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala Muhammadi wa ala azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid kaji wata sigar ta salati wa bi hada a cikin wannan jawala dalilun akwai dalili alam fi khali sahabati amara allah ta'ala fi qawli asadar da umarnin sahabbai asadar wa sahabbai umarnin allah ta'ala cikin fadin sa Allah na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa musara'atihim akwai gaggawansu nuni afsa gaggawansu ilam fi khali hadha al-amr zuwa bin wannan umarni alal wajhi alladhi shara'ahu Allah ta'ala bisa fuskar da Allah ya shar'anta wa amara wa biyu umarce su da shi wa rawal imam Ahmad bin Musnadi an Buraida radiyallahu anhu qala imam Ahmad ya rawaito cikin musnad nasa daga Buraida Allah kara mai yadda yace mu kullu rasulullah muka ce ya maki Allah alayka salatu wassalam kada alimna kaifa nusallimu alayka mun san yadda zamu maka salati gaisuwa fa kaifa nusalli alayka ya zamu maka salati qala فقال صلى الله عليه وسلم زال صلى يتي قولوا كتي ga wani sigar اللهم اجعل صلواتك ورحمت اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد kaji wannan sigar ba irin waccan ba inda ma nazara qaulillahi ta'ala qala yayin da fadin Allah ta'ala ya saka lana mun sallu alaihi wasallam fahimar sahabatu radiyallahu anhu sabai suka fahimci Allah kara musu yadda anna fil ayati amrayni a cikin ayar akwai umarni guda biyu wani ma su ne as-salatu alaihi sallallahu wa taslimu alaihi ai wa annabi salati kuma ai masa sallama gaisuwa fasalun nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'ana zalika sai suka tambaye manzo Allah me ake nufi da haka li ya atamiru bima amara Allah ta'ala bihi dan su koyi da abin da Allah ta'ala dan su bi umarnin da Allah ya mutu alu zai ya rasulullah ya ma yake Allah kad alimna kai fa nusallimu alayka mun san ya zamu maka salati fa innaka ya rasulullah eh fa innaka ya rasulullah allamta na tashahhuda ya rasulullah ka koya mana tahiyya wa fihi bayanu kaifa nusallimu alayka a cikin tahiyya akwai bayanin ya zame maka sallama ko bi an naqulu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh a tahiyya duk mun ana faɗa haka to saboda haka suna tambayar to ya za a yi salati qala al-hafiz bil fath hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya fada cikin fatul bari yace al-mashhuru fil riwaya abin da yake mash wanda yake abin wanda ya shahara a cikin riwaya kada alimna al alima bi fathi awwali wa kasr al-lam mukaffafan wajen wara ba'dhum damma awwali والتشديد على على البناء الموجود wato kad alimna kamar yadda muka karanta shi yafi shahara amma akwai ruwa da tazo kad ulimna an bayyana yawa kad ulimna da bina'i kenan wala da biyu ruwa ya tunu uya ta an yazid bin abi ziyad bi shakki kad alimna au kad ulimna a wata ruwa ya zo da shakka ne ko wannan ko wannan walam zu qulna lafazin sa muka ce kad alimna ko au ulimna rawainahu fil khaliyat وكذا أخرج السراج بلفظ علمناه أو علمناه انتهى ملخصا وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال مخاد مسلم سر رويتا لفظ na musulmi daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu na tashahhuda manzo Allah sallallahu yana koya mana tahiyya kama yu'allimu na surata min alqur'ani kamar da yake koya mana surata alqur'ani fa kana yaqulu manzo Allah sallallahu yana cewa التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله كاد وتتهيئ تبقى سندوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية ابن مسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد علمهم صلى الله عليه وسلم كيفية التسليم عليه وذلك صلى الله عليه وسلم بسوية يا لأي في مسلمة وذلك في تعليمه لهم التشهد لو كسن الذي يكون مستيا أن يكون مسيد ناس مسلمة لأن الأمر بالصلاة عليه والتسليم صدر عن الله domin umarni da yi masa salati da taslimi ya gangaro daga Allah fala budda fi zalika min ar-rujui ila bayani Allah ta'ala ba makawa a koma a cikin wannan lamari a koma wajen bayanin Allah ta'ala annabi da ara rasul da wanda yake sauka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai musu bayanin a abin da aka saukar musu sai malai ce fa'idatu ga wata fa'ida bi kulli khairin a'idatu wannan fa'ida tana dawo ko tana dawowa da dukkan alhairi fa'ida ce mai dawo da dukkan alhairi fa'ida ce zai faɗe ta mai dawo da dukkan alhairi yace zakara ibn abi dunya ibn abi dunya ya ambata wa min tsariki ibn bashkawa daga hanyar akwai ibn bashkawa ali ibn abi fudayk kala daga ibnu abi hudaytin yace sami itu man adraktu ji wanda na riska ya kulu yana cewa balagana labari ya ishe mana anna man waqafa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah ya mishi lamun ya zama ya tsaya gashi ga raudar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gaban raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muwajahatu sharifa fatala hadhihi al-ayati ya karanta wannan aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya karanta thumma qala sanati sallallahu 'alayka ya muhammad sallallahu 'alayka ya muhammad hatta ya kula ha 70 marrata ya tsaya a raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ya karanta wannan salati su 70 nadahu malakun mala'ika zai kira shi ya ce sallallahu 'alayka ya fulani kai ma Allah ya maka salati ya wani lam tuskat laka hajatu ba za a sarai da wata bukatar ka bayan kayan haka duk bukatar da ka faɗa a gurin nan tashi bal ai bal udi ta sulaka bari dai duk abin da ka roƙa an baka wa qudiyat hajatu eh wa qudiyat hajatuka kuma duk bukatun ka an biya eh wa qudiyat hajatuka duk bukatun ka an biya an ciro wannan daga littafin alƙaulul bade na falalar salatin annabi sallallahu alaihi da wani wannan daga cikin littafai sai malam shi wayan bai ya kamata an yi ƙuranar ismu sharifu biladabi siyada yana kamata a haɗa agwama sunan nan maɗaukaki da laƙabi na shugabanci kaskace sallallahu alaika ya muhammad ya ce yana da kamata ka ce sallallahu alaika ya sayi da na Muhammad. An fahimta? Eh, in ji mala ya ce, ya kamata a gwama laƙabin wato sala'a a gwama sunan manzo Allah sallallahu Alaihi sallam da siyada, shugabanci. Ka ce sallallahu alaika ya sayi da na Muhammad. Me yasa? لأن الله تعالى أمرنا بتوكيل صلى الله عليه وسلم domin Allah ya umarce mu da jin nauyin annabi wato wakiro duk wanda kake kiran sunansa kai tsaye baka jin nauyin sa haka ne duk wanda kake al'adance wanda zaka kira shi kai tsaye musamman mu a al'adar mu wanda duk ka kira shi tsura to baka jin nauyin sa idan da nauyi zaka dan saka wani lakabi an fahimta su wanda suke cewa a yi salati babu lafazin siyada ba za ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba to in baka yi taron masallaci ba ka yi ta kasuwa an fahimta in baka ce da annabi Muhammadu shugabanka ba to za ka tsaya gaban wani shugaba na duniya ka ce mai shugabanka an fahimta yanzu dai Buhari ba za ka ce Buhari kai tsaye ba ko zai yi ka zo taro ya gaishe ka za ka yi tashi kai jawabi a gaban shugaban ƙasa ka ce yanzu kamar buhari ɗin nan da yake zaune ka za ka zai yiwu kaga ba zai yi ba to dan Allah Allah yana mu zama masu hankali Allah yana cewa afala taqiluna kaga ake hankali wani abu ne da ya Allah ya halitta mana shi yake ya bambanta mu da dabbobi da shi kuma sai ce afala taqilu afala tusiru afala tafakkaru an fahimta ba za ku tunani ba ba za ku hankalta ba ba za ku lura ba inna fi zalika la'aya liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa shahid ka tsaya gaban duniya shugaban duniya wanda tayu nauyinsa a gun Allah bai kai farar leda kwaya ɗaya ba wanda ka tsaya kake cewa shugaba ɗin gaba ɗaya nauyinsa a gun Allah da kima shi da darajar shi wallahi bata kai ta farar leda kwaya ɗaya nauyi ba in an sa shi a cikin amma ka tsaya gaban shi kana cewa shugabanmu mai girma shugaba kaza kaza an fahimta nan kuma ana tarjima da kai kanka sai da annabi shugabanka ana tarjima da kai na fata an fahimta saboda haka ibnu ada'illah a sakandare ya ce ya ce ina ne maka ganiya ina maka ganiya da sanya lafazin shugabanci a cikin salati fa inna fiha sirrun ya zaharu litaliha ko ko fa inna fiha sirran fa inna sirran fiha akwai wani sirri cikin ta da yake bayyana gani karanta wanda bi yake sanya lafzin siyada wa iyyaka an tatruka lafzin siyadati fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam yawa yace na hane ka da barin lafazin siyada ko da da muka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala wannan a riwaya muke mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to faɗi yadda ya faɗa an fahimta muna rawaito faɗin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai mu faɗi yadda ya faɗa amma in zuwa muka yi za mu yi salati a to za mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an fahimta yawwa kaga su shugabanni na siyasa ma ba ma wani tsari ne ko wani abu ka ce shugaban shugaba wani shugaba sai dai kwarjinin nasa ne ba zai bari ka iya faɗarsa ba an fahimta amma shugabanni na al'ada sarakuna wannan kam da kuwa za ka yi an fahimta yauwa wannan a tsari da kuwa za ka yi ka zo ka ce wai wai za ka ce ka faɗi sunan yanzu sarki mai martaba sarki amina ado ka tsaya ka dinga cewa yanzu aminu sarkin kanan nan da kuke gani kaza kaza kaza to wannan da kuwa za ka yi an fahimta yauwa da kuwa za ka yi ba wata magana dole ne ka ce mai martaba sarkin kano yauwa ya dai mai unguwa da aka raina shi ma daga baya an fahimta yawwa da aka raina shi daga baya amma shi ma in lokacin da sarautar take da bawa ne shi ma ba a isa ba an fahimta eh san da komai da komai yake hannun da haka mu tsaya ne amfani da hankali to wannan ga wata fa'ida muna roƙon dukkaninmu nan Allah tabaraka wata'ala ya mana lamuni da tsayawa mu waje ake sharifa mu karanta wannan wannan wannan fa'ida da aka bamu Allah ya mana lamuni dukkanin mu albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsai da mu ga wannan rauda ta manzo Allah ya bamu damar karanta wannan fa'ida da malam ya bamu ita wanda aka ci al-qaulul bari an fahimta sai ce kama za a fi kauli wata wakiru kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah ku ji nauyin Annabi ji nauyi lalle in kana jin nauyin mutum zaka ji sunan shi ka faɗa kai tsaye wato wakiru yawwa shine kwarai kuwa wakafin annabi ne sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam da haka in dai da jin nauyi zaka ji wa zaka dinga faɗan yanzu su wayannan duk da ake rigima da da su din nan ko surikin su uban matar su ba za su iya faɗan shi tsura ba an bayyana sai an risina amin amin Allah ya rigima da kai an ce a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu kana wai ne lalibo zai Allah libo hujja shugaban duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu wala bi adama wala fakhara kana lalibo wai wai sai an lalibo hujja wai inda za a ce mai shugaba ba Allah ya sauki Allah ya kiyaye mu wa qad a'lana ga malam ne ya kawo to qad a'lana sallallahu alaihi wasallam bi maqami siyadati Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu da kansa ya sanar da maqamin sa na shugabanci allazi faddalahu Allah ta'ala wanda Allah ya bibita shi da shi wa a'lamana bi zalika ya sanar da mu mu al'ummar sa da haka cewa ba shi shugaba ne كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره قال قال رسول انا سيد ولد ادم يوم القيامه من شغبان duk dan adam rana da kiyama alhadith fa kai bala ta sifu ma ta sau da sala to dan meye ba za ka sufanta annabi da abin da shi ya sufanta kansa da shi ba shi da kansa ya sufanta kansa da cewa shi shugaba ne to dan me kai kuma ba za ka sufanta shi da sufar shugabanci ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fata an bayyana a zo a yi tarjima da da kai akan zai zai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to shi manzo Allah da yake da tawadu sai kuma sai ya ce to ai shi shine shugaban ko sai ya ce Allah kai salati afsa shugaban mu annabi Muhammad ai shine shugaban ko to shi kuma in yace shugaban mu kuma annabi Muhammad kamar annabi Muhammadin daban shi shi daban kenan ai ba yi da bukatar shi ya bade sai dan hauka kuma kai an fahimta hankali an ce mu dinga amfani da hankali shi shi ne shugaban saba ya ce shugaban mu ba to shugaban suwa kenan an fahimta mu ne za mu ce shugaban mu tun da shugaban mu ne sallallahu alaihi wasallam amma shi ai shi ne shugaban alaihi salatu wassalam da haka shi ba sai ya faɗa ba sannan kuma ga sifarsa ta tawadu alaihi salatu wassalam sifarsa ta kankan da kai amma dai a wani hadisin ya gaya mana shi shugaba ne don me don wajibi mu san haka mu ƙudurta haka mu kiyaye haka an fahimta shi kuwa ma'anar shugaba ai yana daga ma'anar shugaba man sha'anu an yarji an nasu ilayhi fil muhimmanci wanda in wasu muhimman al'amura sun taso ake komawa gunsa an yi usudu fil hajati haka in bukatu sun taso a tafi gurinsa ai shi ne ma'anar siyada an fahimta shi ne ma'anar shugabanci wanda in muhimman al'amura sun taso ake komawa gunsa in bukatu sun taso ake zuwa gunsa to duniya da lahira ka gayan wanda ake ake ba nawa sala sala akwai wani muhimmin lamari da zai taso mutane irin tsayuwar kiyama a kawo karshen ta a tafi a bar filin nan muhimmin lamari da muhimmiyar bukata to gunwa ake zuwa kun manzo Allah ake zuwa sallallahu alaihi wasallam shi zai kawo ƙarshen wannan wannan babban matsalar da ta addaba halitta kaf wanda annabi Adamu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu alaihi musallam ta gagare su kawo ƙarshen ta tare da girman su da alƙadarin su gurin Allah a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne zai kawo ƙarshen wannan tsayuwa da dawo da haka ya faɗi siyada din yace ana sayyidu wani da adam yawan kiyamati sai an dawo guna duk wani lamarin ya taso na addini gunwa ake koma gun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila mun manzo Allah ake koma cikin muhimmatu da dukkan hajatu in sun taso mun sake koma sai abin da yi alayhi salatu wassalam an bayyana asanu bin sabit Allah kara mai yadda yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya rukuna muku sabili wa ismatu la'ire ya katangar wanda zai jingina in za ka jingina jingina da annabi sallallahu alaihi wasallam har abada ba za ka zame ba ba ranar da wannan katangar za ta rushe wa ismatu la'izin kuma kariya ga mai fakewa wanda zai fake ya fake da annabi Muhammad da ba ranar da za a cin maka eh in ka fake da annabi ba ranar da za a cin maka an bayyana kuma shine wanda duk yake cikin wani wato yake jin tsoro to shi ba ka fake da shi malazu muntaji'in kenan wa jaru mujawiri wanda duk yake neman a shigan mata yana da matsala yake neman a shigan masa matsalan nan ko a ina take in ya shigan maka yace na shigan maka matsalan nan an shigar to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi ko shi kwaikwayo ka aka yi za a tafi wuta da kai yace a sake ka an sake ka kenan shi kenan ba magana alaihi salatu wassalam an bayyana shi ne jaru mu jaru in yace ya shiga maka kiyama mala'iku sun ci kwaikwayo ka yace me ba wuta za a yi saboda me yasa hasanar ta bata rinjayi sai yi asatarin da ya hasanar ta sai ce ku sake shi magana ta kare wallahi aljanna shi kenan an san da ya aljanna alaihi salatu jaru mu jaru shi kenan ya shiga maka ya shi kenan ko me kake yi kafirai ma ya lissafa wasu ya ce a kaso su wayannan ko sun rike ka'aba su sha biyar ga suna a kaso su sai da ummu hani Allah ya kara mata yadda ya yace ni na ali a cikin wanda aka ce a kaso su din nan ita kuma akwai wasu da suke so ka a kashe tace da sai na ali to ni dina shigar wa wani da wani ka a kashe yace ai baki ita baki din ne Allah ya yi maka haɗu sai sun sha wuka sai ta je ta gaya wa zalibar da ya rasulallah kaji kaji na ce na shigar wa wani aliyu ya ce wai wai wai wai ya kashe su manzala ya ce kada a jarna man a jarki ya umma hali yawa ba iya wannan biyun ba duk wanda kika ce kin shigar masa na shigar masa ka a taba shi shi kenan eh ta zo ta gaya ta na alkisi to manzala ya ce duk wanda na shigar wa ya shigar masa to shi kenan ba magana ita bai ba ta karya eh Allah ƙara musu yadda in ka ji wani ya danganta ƙarya da sahabbai to shine tattaccen makare lamba ɗaya ina fata ban da yawa sahabbai ba sa ƙarya radiyallahu anhu da haka yace ya man takhayyara wal ilahu li khalqihi ya wanda hasanu ne ke ban Allah yace ya wanda Allah ya zabe shi ya wanda Allah ya zabe shi dan halittarsa ne masa baiwa wahabahu bil khuluqi zaki dahi ne masa baiwa da dabi'u tsarkakakku masu tsarki an tannabiyu kai ne annabi kaman ya ce wato shine wanda ya tahaqquqi da sifa ta nubuwa wa khairu asabati adam duk taron yan adam in an taru to kai kafi a ɗaiɗaiwansu ko a dunkulansu ai an fahimta in ka ce ɗaiɗaiwa to ya wane da wane wane da annabi ya ji in kuma ka tattare su kaf kai jan'i annabi yana daban to duka an tattare su ya bi alaihi salatu wassalam ya manya judu ya wanda yake yin baiwa ka fai da baharin zafin wane kwaranyan teku wanda yake mai cike da kumfa baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ni kalu ma aka ni kalu na tare da kai wa jibrilu da jibrilu kilahu ma duka su biyun nan madadin linasirika ƙari ne don taimakonka min azizin ƙadiri daga sarki mabuwayi mai iko wa'annan biyun dukkanin su suna zuwa su taya ka yaƙi yawwa dukan wato shugaban a cikin diwani yana faɗa yana cewa wato mini wa jibrilu auni kalu fi ta kashafa ko kazalika a zara'iru za a mubarizan kazalika isra'ilu da harbi laffafa wato yana ba da kisan mala'iku da suka zo ta yi annabi yaƙi kenan sallar sallar min azizin ƙadiri daga sarki mabuwayi mai iko so da haka wanda yake wannan har kana tantama a ce mai shugaba an fahimta su kuma masu wannan abin akwai shugabansu sunan shi balalau haka ake ce mishi to shugaba suke ce mai wallahi wallahi ba za ce mai balalau wallahi ba za faɗa an fahimta a je a bi a bibiya akwai mataimakin shi mai taimaka mishi ko ban san mukamin sa bane kabiru gombe a je a ji wani magana da yake ta falalar balalau din a kan ko marayu ne wasu marayu da wani yau kayan sallah yi musu kayan sallah masu tsada suke masa korafi cewa ya za ka yi musu ko duk rigar maraya ɗaya ta tashi a dubu ashirin a yadda yake faɗa sau da haka waya za ka yi musu mai tsada da an kasa kuɗin to a wannan aje aje za ku ji cewa shugaba yake ce mai shugaba shugaba an fahimta amma wallahi ba ya cewa annabi shugaba ba zai faɗa ba za ka ji ba wallahi ba za ka ji ba in kuma ya yi a kawo mana mu ya ce shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi a wannan ba a bakin ba an fahimta amma za ka ce shugaba shugaba a wannan kasar ɗin da yi maganar marayu cewa sun wa marayu ɗinkin sallah na wannan tafsirin na ƙarshe an yi kaza kaza sun ce da shugaba ya za a raba wannan kuɗi ai da sai a raba a yi wa mutum a yi musu na dubu biyar biyar kowanne a ba mutum hudu ai da ya fi sai ta yi a ai shi irin wanda yake wa 'ya'yansa haka zai wa marayu to a je a je wannan za ku je na ce mai shugaba a za ka taɓa ji ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahi ba za ka taɓa ji ba to abin da yake damu to kenan mai kenan an fahimta yauwa da Allah su dena yauwa su dena kada a ce wai don wasu jama'a suna yin wani abu mai kyau kuma don abokan adawun mu ne kuma buwa rami ba wannan shiriri ta ne da shirme an fahimta yauwa shiriri ta ne da shirme yin abu mai kyau ne mai kyau ne sawa'an masoyinka ne ko makiyinka ne an fahimta yauwa mara kyau ko mara kyau ne sawa'an masoyinka ne ko makiyinka ne amma wannan kalma ta sagidina ta yi ta yi ta yi wato bakinsu ya yi nauyi da faɗarta da janabin annabi sallallahu kuma wani abun mamaki ku je ku ji za ku ji suna cewa sayyidina abubakar wallahi duk ne bibiya ne za a ce sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman duka sahabbai wallahi za ku ji suna ce musu sayyidina wani lokacin amma wallahi ka ji dai an ce sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan zaka ji wa wahala an fahimta to da Allah su sayyidina abubakar dukkanin sun samu sun samu girma ne da annabi Muhammad ba dan annabi wallahi da duk ba mu san su ba ina ba ta bayyana yawa duk san su da annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da suke da annabi shine yasa su ma suka zama shugabanni an bayyana kuma ba shakkan shugabanni yawa ala ragami unusi a adaihi bisa turmuza hancin makiyansu in shi a kenan to mu wayannan shugabanninmu ne su sai na Abubakar sai na Umar su sai na Usman sai na Aliyu Allah ƙara musu yarda waɗannan shugabannin mu ne shugabannin al'umma annabi ko ka ko ka so an bayyana to amma ka ce wa sai na bakar shugaba kuma ka kasa cewa da annabi Muhammadu shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan ai ya zama masiba da da bala'i Allah ya kiyaye to da ka wannan shine karshen halka ta tara sai kuma halka ta goma halka ta goma za mu shiga bayani kan hukunce-hukuncen salatin annabi an bari da tsakanin dole da kuma mandubanci an fahimta dolen su cewa dole ne a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wanda suka tafi akan haka da hujjojin an fahimta wanda suke ganin in kai sallah ba salati sallan nan babu ita to shine halkan mu ta goma insha Allah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amin Amen.